ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه حق المراقبة اتقوه ولا تعصوه ثم اعلموا عباد الله أن من الأخلاق ما أجمعت الأمة والبشرية جمعاء على استحسانه ومدحه ومحبته وإن منها ما أجمعت الأمة والبشرية على استقباحه وكراهته وإن من ذلك قول الزور والكذب إن الكذب من الأخلاق السيئة التي أجمعت الأمة على كراهتها وذمها لا أحد من الناس يحب الكذب إن الكذب مستقبح لسوء عاقبة من يقوم به إن الكذب من الأخلاق السيئة التي ذمه الله تبارك وتعالى أو ذمها الله تعالى ذكر الكذب وما يتعلق به وذكر سوء عاقبته في أكثر من 280 آية في القرآن إن الكذب هو مخالفة كلام الرجل للواقع إذا كان الصدق هو موافقة كلام الرجل للواقع فالكذب على خلاف ذلك وقد نبهنا الله تبارك وتعالى على سوء عاقبة هذا الخلق الذميم خصوصا إذا كان يتعلق بالله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذب ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ومن الكذب ما يكون على الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب على الله من أعظم الذنوب كما أنتم تعلمون وكذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهناك كذلك الكذب مع الله وهذا فعل من يعمل رياء وسمعة هذا يكذب مع الله هناك كذب على الله وهو الافتراء وكذب مع الله أن يكون أو أن تكون نيته لا لله ولكن للدنيا رياء وسمعة خصوصا في العمل الذي يبتغى به وجه الله ثم هناك الكذب على الرسول وهو الافتراء عليه وهو كذا وكذا وهناك كذلك الكذب مع الرسول وهو أن يكذب الإنسان في طاعة الرسول وأن يبتدع في دين الله ما لم يكن مشروعا أسأل الله تبارك وتعالى أن, يجب أن يجنبني وإياكم الكذب وسوء عاقبته أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إن هو مسلمين bayan godiya ga Allah da salati ga ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna jan hankalin junanmu mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kuma mu kiyaye dokokinsa bayan wannan ya bayan Allah mu sani a cikin ɗabi'u da halaye da ta'adu da mutane suke siffantuwa da su akwai waɗanda dukkanin jinsin ɗan adam sun haɗu akan kyawunsa da sansa da kuma yabansa wannan shine kamar gaskiya a cikin irin waɗannan ɗabi'u kuma da halaye da ta'adu akwai abin da dukkan jinsin ɗan adam sawa'un musulmi da wanda ba musulmi ba sun haɗu akan kyamar wannan ɗabi'a da ta'ada da hali da kuma ƙinta wannan mummunar ɗabi'a ita ce ɗabi'ar ƙarya yin ƙarya da faɗin ƙarya da aiki da ƙarya yana cikin miyagun abubuwan da halaye ne na mutane marasa kirki ƙarya ɗabi'a ce mummuna har waɗanda ba musulmi ba mutanen jahiliya sun yadda da cewa lalle ƙarya abin kunya ce ma kafin ta zama haramun a addini kowa ya san ƙisar abu sufiyan radiyallahu an kafin ya musulunta a haɗuwar da ya yi da sarki na rumawa herakl lokacin da ya kira su ya ce mun ji labarin wannan mutumi da ya fito a cikinku yana nufin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ce wane ne a cikinku ya fi sauran kusancin nasaba da shi abu sufiyan ya ce gani ya ce batso kusa ya ce a kawo masa mutanen abu sufiyan da suke tare zai masa tambayoyi in ya yi ƙarya su ƙaryata shi sai ya tambaye shi wannan mutumi kun taɓa jarraba ƙarya a kansa suka ce ba su taɓa jin ƙarya a bakin muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi ne shi abu sufiyan a ranar yake cewa wallahi ba don ina jin tsoron ƙarya abun kunya ne za abun kunya ce za a zo a faɗe ta a zurriyata a tarihi na cewa na yi ƙarya ba to ban taɓa samun damar da zan yi wa Muhammadu ƙarya ba irin wannan rana amma ce abun kunya ne ni in yi ƙarya don haka ƙarya a cikin zance yana cikin siffofi na munafikai kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya ambata mana abubuwa uku a wani hadisin abubuwa hudu duk wanda ya kasance yana siffantuwa da su to munafiki ne ko yana sallah ko yana azumi ko ya ce shi musulmi ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam farkon abin da ya ambata ya ce idza haddasa mene kadhaba in ya ba da labari zai karya ya faɗi abin da ba a yi ba to wannan siffa ce ta munafiki in aka yi alkawari da shi ya ƙi cikawa in husuma ta hada shi da wani ya fajirci ya ashariya ya ci mutunci in aka ba shi amana ya lankwame ya cinye wannan siffa ce ta munafiki to zancenmu a yau akan maganar ƙaryar ce kawai mutum ya buɗe baki ya faɗi abin da ba a yi ba wannan ita ake cewa ƙarya mummunar ɗabi'a ce wadda wajibi musulmi ya nisance ta babbar ƙarya mafi muni ita ce ƙaryar da za a yi wa Allah a ce Allah ya ce abu kaza halal ne bayan haram ne a ce Allah ya haramta kaza bayan ko abin halal ne mai fatawa ya fatawa bisa rashin ilimi ya dangana wa Allah abin da Allah bai ce ba to wannan ƙarya aka yi wa Allah kuma Allah ya siffanta wannan da cewa shine mafi zaluncin da mutum zai yi a duniya mafi girman zalunci babu wanda ya kai zalunci irin wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana wa Allah kamar da Allah ya faɗa wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba babu wanda yake yafi kowa zalunci irin wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana wa Allah kamar da ya faɗi a suratul an'am da wurare da yawa suratul an'am ya ambata babu wanda ya kai zaluncin mutumin da ya kirkiri ƙarya ya dangana wa Allah ko ya ce an mun wahayi alhali ba a yi masa ba shi sa a wani hadithi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ƙaryar mafarki yace yayi mafarki ya ga kaza alhali bai gani ba irin waɗanda suke wa manyan mutane su je su a ranka dade ai nayi mafarki ma kaza da kaza kuma kirkira yayi kawai dan ya samu wuri a gurin manya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai hadu da ukuba mummuna a wata riwayar ran kiyama za a tilasta masa sai ya ɗaure ƙwayar sha'ir guda biyu kuma ya ce ba zai iya ba kamar yanzu a ce ka ɗauko ƙwayar dawa ko ƙwayar gero guda biyu ka ɗaure su da zare waye zai iya babu mai iyawa to irin yadda ba za ka iya wannan ba haka za a yi wa mutum uquba mummuna saboda ya ƙirƙiri me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya daga cikin juz'i arba'in da shida na ɓangaren annabci shine mafarki na gaskiya don ya nuna cewa mafarkin ƙarya alama ce ta dajjalu na maƙaryata waɗanda za su zo su ce Allah ya ce kaza alhali Allah bai ce ba waɗanda za su riƙa bin kasuwanni su ne wa mutane ƙarya don su samu kwabo duk wannan yana ciki akwai ƙarya kuma da ake wa Allah a cikin aiki mutum ya nufaci ɗan adam da neman yaban ɗan adam akan aikin da ake neman yardar Allah da shi ya yi riya ya ji yadda mutane abu don a yaba masa to wannan shi ma ƙarya ne ma Allah wannan ana ce masa ƙarya ma Allah wancan kuma ka ce Allah ya ce abu kaza bayan bai ce ba ana ce masa alkadibu ala Allah hakanan akwai alkadibu ala rasul mutum yi wa manzan Allah ƙarya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya mun ƙarya to maza maza ya nemi wurin zaman sa a wutar jahannama dan dan wuta ne shi akwai kuma ƙarya tare da manzan Allah ma'ana wajen mu'amala da manzan Allah kai ƙarya ka kibin sa ka kirkiri bid'a ka dangana ga addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ƙarya ce ma'ar rasul to akwai kuma ƙarya a tsakanin mutane mutum ya faɗi abin da ba a yi ba ko saboda ya ba mutane dariya wannan shi ma haramun ne mutumin da zai karya saboda kare kansa an yi hatsarin mota ya rantse da Allah ba shi ne mai laifi ba ya ƙi wa ɗan uwansa adalci mai yin karya a aikin lauya ka tabbata mutum ya yi laifi amma ƙoƙari kake ka samo ƙofofi na doka wanda za su sa ba za a iya kama shi ba saboda abin da za a baka kasa a aljihu wallahi wannan ba abin wasa ba ne a ji tsoron Allah a kansa duk hukuncin da aka yi da irin wannan sifar za a maimaita shi gaban ubangiji ran kiyama babu gaggawa babu cewa lokaci ya ƙure a ranar kowa sai ya karɓi sakamakonsa ba da kariya ga mai laifi saboda ka sa wani abu aljihu hakanan ƙarya a kasuwanci a saye da sayarwa wanzan Allah sallallahu ya gaya mana albayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima masu ciniki da saye da sayarwa suna da zaɓi muddin dai ba su rabu ba ma'ana muddin ba a rabu ba kana da dama ka ce na fasa wannan cinikin in sun yi gaskiya a cinikin suka bayyana haƙiƙa a saye da sayarwarsu wanda ya san akwai illa a abin da zai sayar ya bayyana ya ce wannan na sayo shi tuntuni kuma ya daɗe a sito la'alla ya tabu ruwa ya zubo a kansa silin ne siminti ne menene wani abu ya tabu wannan kwasabo ne babu abin da ya same shi wajibi ka bayyana in ka bayyana kai wannan gaskiya to Allah zai sa albarka a wannan kasuwancin in ko suka yi ƙarya kuma suka ɓoye aibin abin sayarwa to muhiqat za a batar da a lalata a gusar da a kawar da albarkar wannan wato kasuwanci babu albarka a cikinsa kuma duk abin da aka ce a ciki yana cikin abin da zai zama wabali a kan mutum ƙarya a harkar ma'aikatan jarida mutum ya ce wai ai haka profession ɗin yake sai ka sa wani topic da zai ja hankalin mutane sai ka faɗi abin da ba haka bane saboda jan hankalin mutane sai an zo an karanta kuma sai aga ba haka bane wai ai haka ake yi ƙarya ce kuma mutum Allah zai kama shi akan wannan ƙarya saboda maslaha ta halatta mutum ya ƙarya saboda ya gyara tsakanin mutane biyu amma a tsaye da ita iya ka'idarta idan mutum ya yi amfani da wannan don ya amfana a duniya to wannan kuma ya cuci kansa al'imamul mawardi daga cikin malaman mazhabar shafi'iyya yana cewa ƙarya ita ce matattarar dukkan sharri kuma ita ce asalin dukkan abin suka a duniya har yake cewa domin kuwa ƙarya tana sa a yi annamimanci annamimanci yana haifar da gaba ko ƙiyayi juna in ku aka samu juna za a samu gaba to in ku aka samu gaba babu aminci abokin gabarka ba abinda ba zai iya kintsa maka ba kunga asalin zancen daga ina ya faro daga ƙarya ne an yi ƙarya aka je aka haɗa wani da wani wannan abin ya haifar da gaba gaba za ta sa a kisa gaba za ta sa a gaji adawa saboda ‘ya'yansa za su ce akwai gaba tsakanin wane da wane don haka za su gaje ta saboda wane baya son mahaifinmu har abada ba za mu so shi ba sai a gaji adawa kuma a tsakanin musulmi ƙarya ce ta haifar da wannan don haka ya jama'a a guji ƙarya ƙarya alama ce ta matsorata matsoraci shine ba zai iya bayyana ra'ayinsa ba saboda kawai ya fita daga wani hali kar a ga laifinsa sai ya faɗi abin da ba haka akai ba daka ka guji faɗin ƙarya ka guji faɗin ƙarya kuma ki guji faɗin ƙarya ƙarya mummunan hali ne da akan yi wa yara mutum yi wa 'ya'yansa alkawarin zan muku kaza kawai don su yi shiru su daina kuka kuma ya zo bai yi ba shi ma wannan yana cikin abin da Allah zai tambaye shi a kai ƙarya nau'i nau'i ce dai tana da yawa wannan haɗuwar tamu ba ta isa mu iya tattauna komai a kanta ba amma yana cikin mafi munin abu a rayuwa mutum ya zama maƙaryaci al'imamu zuhuri mu tsaya daga kan maganarsa yana cewa wallahi da za a saukar da aya yanzu a ce ƙarya halacce ya ce wallahi ba zan yi ba in dai ba cewa aka yi wajibi ne ku koma makaryata ba cewa aka yi kawai halal ne an ba ku izinin ku yi karya zuhur ya ce wallahi ba zan yi karya ba babu dalilin da zai sa in faɗi abin da ba haka aka yi shi ba kuma 'yan mintuna ne kaɗan so kake kawai ka fita a gaban wani ko babba ne ko makamancin wannan ka faɗi abin da yake shine gaskiya lokacin da muka tattauna akan fa'idar gaskiya da faɗin gaskiya an mun faɗi kissoshi na yadda mutane suka fita a gaban a duniya Allah kuma ya tsare su ya rufa musu asiri sakamakon gaskiyarsu to haka nan kai ma in ka siffantu da gaskiya wallahi duk tsanani duk matsatsin da ka shiga Allah zai cire ka ka nutsu ka kwantar da hankalinka kada wani ya yi maka girma a idanka ka kasa faɗin gaskiya a gabansa saki jikinka ka faɗi hakikanin abin da ya faru a gaban alkali kake a gaban sarki kake a gaban shugaban ƙasa a gaban gwamna a gaban kowaye faɗi abin da yake shi ne haƙiƙa karkai zagi karkai cin mutunci amma dai ka faɗi abin da yake shi ne gaskiya to za ka ga yadda Allah maɗaukaki zai ɗaukaka ka a duniya ya ɗaukaka ka a lahira Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم جنبنا الكذب وسوء عاقبته يا الله muna roƙonka ka sanya mu cikin masu gaskiya qaulan wa fi'lan Allah ka nesanta mu daga aikata ƙarya da faɗin ƙarya da kuma dukkan mummunan sakamakon da ƙarya take jawowa Allah ka nesanta shi daga gare mu Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu ya Allah ka ƙara mana aminci Allah ka ƙara mana aminci Allah ka ƙara mana kwanciyar hankali Allah ka yassare mana dukkan abin da ya kuntata a rayuwarmu ya Allah waɗannan fuskoki da nake gani masu alheri Allah ka haramta su daga shiga wutar jahannama Allah ka sanya su a aljanna Allah ka taimake su dukkan abin da ya dame su Allah ka warware musu dukkan abin da ya tsananta a kansu ya Allah ka sauƙaƙe musu duk wanda ba shi da wani abu da zai gudanar da rayuwarsa Allah ka yassare masa ya Allah ka sauƙaƙe mana ya Allah ka sauƙaƙe mana babu mai sauƙaƙewa in ba kai ba ya Allah muna roƙonka ka sa albarka a wannan ƙasa tamu duk abin tashin hankali Allah ka nesanta mana shi Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka ɗora su akan tafarki madaidaici ya Allah ka ƙara ƙarfafa ma'aikatan tsaro a wannan ƙasa tamu abinda suka yi na ƙoƙari wajen ceto mutane da kuma ƙoƙarin da suke wajen yaƙar 'yan ta'adda muna roƙon Allah maɗauki ya saka musu Allah kuma ya ƙara taimakonsu dukkan wanda zai ƙara ta da hankalin wannan ƙasa tamu Allah ka yi maganinsa Allah ka bar mu cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya wa akhiru da awana anil hamdulillahi rabbil alamin